wanda haƙƙinsa da ake bashi ko dai duk ƙarshen sati ko duk ƙarshen wata umar ɗan kaɗaɓe ya ce ka yi haƙuri bincike ne ya sa aka yi maka haka ya ce ka yi haƙuri saboda haka ga mu kullum ka kaje ka ci gaba da aiki ya ce a ba komai yanzu kan na haƙura kuma a baiwa wani da Allah ko kai ne ka karɓa a ni dai ba zan karɓa ba to bare shi marwacin hadisi sai koma kawai ci gaba da ruwayar hadisinsa ana cikin haka kuma Umar ɗan Kaddab ya sake kiransa ya ce kan na sake ji kana rawaice-rawaicen hadisin nan saɓani ya fara yawa a bakin mutane wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza naga ana nema a manta da alkur'ani saboda haka na sa ma takunkumi akan ruwayar hadisi kada ka ta haka har sai zuwa lokacin da muka ga al'amari ya daidaita wallahi umar dan kaddabi da irin ainihin me da irin gudanar da ainihin wato mulkinsa da adalci samun irinsa in ba irinsu sai dina abubakar ɗin ba da wahala amma shi sai na abubakar shi ba za a kwatanta shi da kowa ba inda shi wannan Allah ne da kansa ya zaɓe shi ko? Allah ka samun dace saboda haka kun ga irin saɓani tun a wancan lokaci ku fa tun mutuwar annabi bata wuce 'yan shekaru ba aka fara sabani akan hadisi wannan yace kaza ne shi fahimtarsa wannan yace shi kaza ne a fahimtarsa dan Allah yanzu dan kun gana ta wannan sabani sai ka bata lokaci dauki littafi kai karatu ba ruwanka da wannan sabani ka duba ka ga maluma maganganun me suka kawo ka zama mujtahidi kar ka zama muqallidi kai dai karate sai abin da malam wane yace to malam wannan fahimtar da ya dauka idan kuma ya bar wata wacce ita ita tafi dacewa akan tasafa don Allah mun fahimci matsalar saboda ka zama mujahidi ma'ana mujtahidi binkita wancan littafi binkita wancan littafi sai ka hada ka auna ka gani idan kai kwamfayarin tsakanin maganganu na malamai sai ka fitar da abin da yake mafi cancanta bisa abin da ka hanga na ayoyi da hadisai dama yanzu ɗaliban ilimi haka suke yi kawai Allah ya shawwake amin to littafin da zaka saya ma littafi da za ka saya yanzu ya fi ƙarfin ɗalibin ilimi sai wanda Allah ya horewa. To littafi ya yi tsada, sunan Abu Dawud lokacin da na saye shi, kwata-kwata 250 na saye shi ne ko nawa ne? Yanzu littafin nan wajen dubu goma ne. To da Allah yanzu, in na ce yanzu zan saya littattafan da na saya za su sayi? littafi ya fara tsada na sai ainihin littafi na ainihin mai ibnu kasir dubu hudu na saye shi yanzu nawa ake sai da shi bara na aika a duwo min a tambayo min kudin tafsiri na ainihin wato abin nan tafsirin abin nan dabari saboda wasu bayanai nasa da na gani nake son na ƙara research a kai kun san nawa aka ce min sai aka ce min dubu ɗari da biyar dan ce to ya zauna abinsa ce abinda na samu ya isa in wuta zai kai ni zai iya kai ni in aljanna zai kai ni zai iya kai ni haka ne ko ba haka bane yanzu abinda na sani bai sai kai ni wuta ba idan nayi aiki yin muwafaka bai sai kai ni aljanna ba to wacan dubu ɗarin raba ta a talakawa mana sai dai wani ba'an Allah ne kawai ya saya ya kawai bani to wannan fa sai in karba sai in masa addu'a ta fatan alkhairi ni kuma in ci gaba da dubawa amma ni fitar da kuɗi na kan maran saya ba Allah ka samun dace saboda haka Allah tabaraka wata'ala a irin wannan aljannatayya da ya tanada ya sanya ainihin mata ya sanya wulidanin mukalladuna Umar dan Kadabi yace ya Nabi Allah yace kaga ka leka gidana kaga iyali na sai yace a a nayi nufin zan leka kuma sai na tuna kishin ka yace ban leka ba Allah kai mana muwafaka Allah tabaraka wa ta'ala yace lam yadmisuhunna insun qabaluhum wala abinan qabaluhum wala janna wallahi katin dan aljanna da ya shiga aljanna mutum ko aljani bai taba shafar wayannan matan ba wannan dalili ne a bisa cewa ita wannan aya tana nusar da mu cewa ashe aljanu yadma suna azwajihim za su shafi matattakin su a gidan aljanna fa inna muqamul imtinani yaqtadi zalika domin hukuncin baiwar da Allah ya faɗa to ya hukunta hakan don aya ta tabbatar to kuma akwai wani zai ce wai aljani wai kyakkyawan aikin sa shikenan sai abai sai a shafe shi ya zama rairayi kawai shi ba azaba amma ba sakamako wannan ƙarya ce kawai a koma a shiga alqur'ani sosai a gani saboda haka wannan yana tabbatarwa da aljani da mutum in sun yi abin kirki za su tafi aljanna wa hadha ya abin nan malam da kansa yace wa hadha yuraddu ala man za'ama anna al-jinna al-mu'min abin nan al-mu'minina wai la abin la sawaba lahum wai ba su da lada ba za a ba su lada ba saboda me yasa wai su abin nan din su abin nan sakamakon su sakamakon su shine barin ukuba ba za a yi musu ukuba ba sai a mai da su rairayi Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wannan irin abu ne kake karyata ni'imar ubangijinka da irin wannan baiwar da Allah ya ajiye na ainihin ni'ima nan tsakanin aljanu da mutane irin wannan baiwa da imusu na matan hurul ain da irin siffar da aka faɗa wani lokaci aka ce qasiratul darfi sannan masu takaitaccen gani ne basu taba ganin wani ba in ba kai ba da shine kuke karyata ayoyin alam ko kuma da wani wannan ne Allah tabaraka wata'ala yace ko da wani wannan ne kuke karyatawa wa zawjatid dunya mallan yace mata na duniya yakun abakaran fil jannati za a maida su budurwai ne a cikin gidan aljanna shi ya sanya lokacin da annabi zai tafi masallaci wata gyata mata shigo gidansa sai yace la yadkhulul jannata ajuzun tsoho tsohuwa ba za su shiga aljanna ba fa bakat ajuzun ita wannan tsohuwa sai ta fara kuka annabi har ya je sallah ya dawo tana kuka tana gidansa kuma ta ke ta fita ummuna aisha da ya dawo a sallah tace ya rasulullah inna hadhihi almar'a baki tana yin kuka lamma qulta laha yayin da kace mata annaha la yadkhulu aljannata ajuzun tsoho ba zai shiga aljanna ba fa zahika annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya dariya sai ya sake maimaita magana yace ajal na'am haka ne la yadda kulil jannata ajuzun tsoho ba zai shiga aljanna ba da Allah za ta da tsorata ko ba ta tsorata ba sai yace amma abin da nake nufi shine idan kin yi aikin Allah lokacin da Allah zai tayar da ke zai tayar da ke a budurwa ne yar shekara 14 ko ai wata faruwa ya kenan a wata ruwa yar shekara 12 da irin wannan siffar zaki shiga aljanna sannan he kuma ta yi dariya he ta share hawaye take kun ga wannan hukunci ne na Allah ya sa ta kuka kuma yanzu ya sa ta dariya ko kulla yaumin huwa fi sha'anin din kenan Allah tabaraka wa ta'ala ai ya ga ya mana yace inna ansha'ana hunna insha'a ko faj'alna hunna sai yace abakara mun sanya su kuma budurwai muka sanya su uruban ataraba tsaran juna ne ma'ana duk 'yan shekaru ɗaya kuma kansa ɗaya ba doguwa zalau ba kuma wata ƙuf kamar kuɗin da guzuri ya zo ƙarewa wala duka a kowane tsarurin juna ne haka manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce wannan tsofaffin duka batun tsofansu duka an shafe shi shi yasa a nan sai ainihin mana ya ce su matan aljanna suna kasancewa ‘yan mata ne a cikin aljanna wa in kunna fi duniya siyabatin ko da a nan duniya su ba zaure ne to a can za a mai da su kuma ‘yan mata wannan yana tabbatar mana abin da mafi yawan malamai suka tafi shine jamhurin malamai da ake cewa min annal jinna yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna wa yatamatta'una kal insu za su ji daɗi kamar mutane Allah sai ya ce ka annahunnal yaqut ka annahunnal yaqut wal marjan Allahu akbar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban na'am Allah ya ce ka annahunnal yaqut kai wallahi in ka gansu wajen hasken su da daukan ido da baka sha'awa kai ka rantse ka ce wallahi zinari ne wanda aka tace shi daga datti ga su mutane ne masu kyan gani amma suna ɗaukan abin nan ɗinka wato jikinka yana fitowa a jikinsu saboda kyau sannan kai jikinsu yana fitowa a jikinka saboda ka tashi ba da siffa irin wannan tamu ta duniya duk datti ba shi yasa Allah ce ka annahunna liyaqutu sai ce wal marja da kuma lu'lu'u bayanan wanda yake fari Allah ya ce dan me yasa kuke karyata ni'imar ubangijinku ma'ana da wanda dalili ne abijimalihinna saboda kyan nasu da Allah ya faɗa kuke ƙaryatawa an bi gairihi ko kuma saboda wani wannan kuke ƙaryata ainihin sakamakon Allah Allah ya ce hal jazaa'ul هل ihsan جزاء الإحسان إلا الإحسان Allahu akbar فبأي آلاء ربكما تكذبان na'am Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce babu wani abu da za a sakan yawa mai kyakkyawan aiki da aikinsa sai mi aiki sai sakamako mai kyau kenan babu wani aiki da za a sakan yawa mai aiki da aikinsa wadda i mummuna sai mummuna eh wannan ita ce magana kawai in kai mummuna sai a saka maka da shi in kai kyakkyawa sai a saka maka da shi ba abin da in shafa Allah saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yace hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan shi ya sanya manzon rahama ya faɗa cikin wani hadisi Eh, wannan hadisi wasu maluma suka ce eh, hadisi ne wanda yake eh, da ainihin misali yana da rauni wasu maluma suka ce a'a hadisi ne wanda yake munkar amma gaskiyar maganar hadisi ne wanda yake mai kyau innar rajula min ahlil jannati cewa lallai mutum daga 'yan aljanna layattaz abinan layatazawwaju kamsu mi'ata horil abinan huwara'i Allah zai aurar masa da mata na horil ini guda 500 wa arba'atu alatin bikira dubu hudu kuma budurwai wa samaniyatu alatin sayyibatin sannan dubu takwas kuma bazawarai sannan kuma yu'aniqu kulla wahidatin minhunna miqdara umrihi fid dunya kowace za ta yi mu'anaka da shi ma'ana ta hada wuya da shi gurgurdan tsawon rayuwarsa da ita duniya saboda aljanna zama ne na dindindin babu karewa to wasu maluma suka ce wannan hadisi hadisi ne da'ifi to ko ma ya ne ne ai Allah ya siffanta mana aljanna ta harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya ce fi ha ma la ainun ra'ad ko wala uzunin sami'ad wala kalbi rajulin kaɗawar zuciyar mutum ba ta taɓa riyawa ba Allah ta baraka wa ta'ala ya tana daura bawa Allah ka samu na cikin su sai Allah maɗaukaki yake cewa mai wa min dunihi ma ko ومن دونهما جنتان na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان Allahu akbar ku ji wani ainihin wato ta goma shi ba can Allah ya ce suna da jannata ne ba sai ce to wa min dunihi ma jannata ne din har yanzu kuma bayan su din kuma akwai wasu aljannatayya aljannatayyar suka ce akwai jannatu adenin akwai jannatul firdausi akwai jannatul ma'awa to duka Allah tabaraka wa ta'ala shine zai kara wa kowanne dan aljanna akan aljannarsa wallahi idan bawa ya biya wannan rayuwar duniyar ko akan abin aljihu ko dai shi dai ya sa riga ya fito a cewa na ne to yayi asarar adamsa yayi asarar kudinsa wallahi in dai bai tsaya ya bi Allah ba dan me yasa Allah tabaraka wata'ala ya siffanta irin waɗannan aljannoni ta ainihin abin nan bakin annabinsa bakin da baya ƙarya yace wa min dunihi ma jannatayn ay jannatayn al-ulayayn al-madhkuratayn wadda aka ambata dinnan sai yace jannatani ukurayani min ghairihima wasu guda biyu ne ba wa'ancan din ba kuma wancan Allah ya ce ai waliman kafa maqama rabbihi jannatani ko to sh- wa'annan su kuma to ba to ba wa'ancan din ba su wa'annan daban ne aljannatani ulayayn dinnan sune jannatu adalin wa jannatun na'im wal ukura yani din shine jannatul firdausi wa jannatul ma'awa Allah tabaaraka wa ta'ala ai ya gaya mana a cikin wata sura bin cikin suratul tauba Allah yake cewa wa adallahu almu'minina wal mu'minati sai yace me jannatin tajri min tahtiha abin tahtiha al-anhar Allah yayi tattali a mu'minai maza yayi tattali a mu'minai mata da wata irin aljanna da ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinta kuma a cikinta akwai mazaunai waɗanda suke masu daɗi su ‘yan aljanna suna da wa'yannan mazaune ɗin Allah ya ce ɗayi batin sai ce fi jannatin adinin a cikin wata aljanna ta tattali kuma sai aka ce wa ridwanun minallahi akbar Allah ce zalika huwal fawzul sai ce azimu wannan shi ita ce ainihin me wannan shine kaso mafi girma Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ya ƙara maka ya sake baka ya ƙara maka to babu ainihin ni'ima irin ni'imar bawa ya tashi ya samu kansa cikin aljanna sannan malam yace Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a wasu gurare da yawa kamar ka ɗauki suratul ma'ida da Allah ya ce walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim sai ce wala adkhalnahum jannata na'im yanzu jannatin na'im ta zo ko yadda malam ya kawo cikin tafasiri nasa cewa akwai jannatun na'im akwai jannatu adnin sannan akwai jannatul firdausi kuma yadda Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi sai ce nuzula ayoyi a cikin irin waɗannan in za a kawo su wanda suke magana akan aljanna da ni'ima wallahi suna da yawa shi yasa za ku ga manyan sheshinan mu in an zo tafsiri za ga malami a aya ɗaya wallahi ya abin nan awa ɗaya ya ƙare ta da aya ɗaya to amma kamar yadda na faɗa mu tafsirin mu na ɗalibai ne muna yin gwargwadon iko yadda za a fahimci ma'ana kuma bawa ya san ina ya dosa amma wancan tafsiri na malamai ne Allah kai mana muwafaka Allah tabaraka wa ta'ala an manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam ai ya faɗa mana cikin hadisi na Imam al-Bukhari yake cewa fa iza sa'altumullaha idan za ku roki Allah fas'aluhu al-firdausa al-a'la ku roke shi jannatul firdausi wacce take ita ce aljanna madaukakiya fa innahu awsatul janna kuma ita ce matsakaiciyar aljanna wa alal jannati a bisa sauran ainihin aljannatayya da Allah ya tanada yace kuma wa fawqahu arshil rahmani kuma saman wannan aljannar firdausin al'arshin Allah take kuma wa minhu tafajjura anna abinan anharul jannati daga cikin wannan aljannar firdausi din ne ruwan kowanne cikin gidan aljanna yake gudanowa yake tafiya Allah ka sa mun dace sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dan me isa kuke karyata ni'imar ubangijinku da irin wannan fifiko da Allah ya yi muku na baku aljanna ya ƙara muku ko da wani sa sannan ga wata siffar nan har yanzu Allah ya dada ba mu ta aljanna yace mudham
mudhammatan mm فبأي آلاء ربكما تكذبان Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a cikin ita wannan aljanna akwai wasu bushiyoyi muduhammatan masu duhun baki saboda tsananin koransu saboda tsananin kore wallahi inuwa su kai kace baki ne sai dai kawai bambancin baki shi ya fita daban amma an kwatanta saboda irin ni'imar da take cikinta aka ce kai kace baki ne saboda babu ainihin mai abin nan idan rana a cikinta babu iska wacce za ta wahalar da kai shi yasa Allah tabaraka wata'ala sai ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wannan irin ni abin ne da wannan abu ne kuke karyata irin waɗannan sufofi na aljannatayya da Allah ya tattali ga dukkan masu imani an bi gairi ha ko da wani waɗannan ne ma'ana kuna da wani dalili da kuke karyatawa Allah sai sake bada sifa yace fihi ma har yanzu فيهما عينان نضاختان Allahu akbar فبأي آلاء ربكما تكذبان yanzu misali a gidanka a gidana misali in muna da rijiya mun sa somo ba muna gadara namu bane koyaushe zamu matsi ruwa dan Allah akwai lokacin da koyaushe kake so zaka je ka samu wani lokaci baya baka matsala ai wani lokaci abin zai bace ko wani lokaci zaka ga an samu wata matsala ko dai daga gogan shi wannan somo din ko kuma a samu rijiyar ta kafe sai an zo ana ta kokarin kuma sake neman ruwa ko to amma kun ji a aljanna yadda Allah ya ce wannan koramin da suke gudana yace fihi ma aina ne na dhakkatan ai ma'ana fawaratan bil ma'i ya'ani la yanqadi'ani wallahi ruwa ne yake gudana ba zai taba yankewa ba dan baya yankewa kuma ba zai taba yankewa ba don ka gane ruwa ni'ima ce daga cikin ni'imomi na Allah da Allah yi wa bayansa yace fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban saboda wannan abu kuke ƙaryata ni'imar ubangijinku abi shay'in min tilka ni'ama da wani abu daga cikin irin waɗannan ni'imomin min kasratil ma'i irin yawan wannan ruwa da Allah ya faɗa wanda baya karewa kuma ya gangaro ka san daga inda yake gangarowa amma baka san iyakar yadda yake tafiya ba to wani dalili zai saka karyata kana da wani dalili a hannunka ko ka samu dalili daga wani sannan Allah ya sake ba mu sifa yace abin nan har yanzu فيهما فاكهة ونخل ورمان na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah tabaraka wata'ala yace har yanzu fihima a cikin wayannan aljannatayya din kun ga ku duba yadda Allah yake kawowa da harafi na tasniya saboda tsarin Allah komai yana tafiya akan lissafi ne ku duba yadda ya jero su muduhammatan Ha? can yace wa min dunihima ko can yace jannata ne nan yace fi abin nan fihima ai fi abin nan fihima ainani sannan yace fihima fakihatu gashi a cikinsu yace kuna kallo wanda yake ya shiga zai gani akwai kayan maremari akwai dibino akwai rumman kai yace kuma minha yace fake hatun akwai abin nan kayayyakin marmari da yace kai min gairiha wanda ma baka taba sanin sa ba akwai kayayyakin marmari wanda baka taba sanin sa ba idan ka bai taba gani ba zuciyarka bata taba tunanin sa ba ya ce wallahi akwai cikin wannan aljanna ya ce to saboda waye kuke karyata ni'imar ubangiji a bitilkar fatiha da irin wannan ainihin me da irin wannan ainihin kayayyakin marmari ko da dibino ko rumman din da Allah ya yi muku tattali an bi gairi ha ko da wani wannan ne kuke ainihin karyata ayoyin Allah kuna da wani dalili Allah sai ya ce to fihinna فيهن خيرات حسان Allahu akbar فبأي آلاء ربكما تكذبان to da Allah ku duba yadda Allah ya baka siffarka a aljanna in kai kyakkyawan aiki ya bani ya baku ya bata yace fihinna su matan a cikin wannan aljannatayya yace khairatun ma'ana khairatu anan ma'ana akhlaqan hisanu Allah ya canja musu halitta ya musu halitta mai kyan da basu taba tunaninta ba kamar dai yadda sahabbai suke yi wani matarsa ne za ta yi masa ado ta ce wannan kayan za ka sa ya fi kyawu amma ya danganta ga irin yadda za ka je wani kuma in ya yi adon ya fito ya tsaya ya ce ya duba ki gani ina ne ba- bai dace ba kai ku ka shiga gidanka a sunkume yau kai mai gida wai karka sau fuska a bata makare to nawa kake a hannun matar ba dan Allah ya rike akalata ba wallahi kai- sai dai ka gudu ka batta Allah ne yake rike da akalar wallahi mata ba dan haka ba wallahi mazaje guduwa za su yi su basu kuma kaga wata ƴar karama ce tana bai kato wahala kuma ya rasa ya zai da ita wallahi eh ta zame masa mai alaka kai ko ga dan kadangaren bakin tulu ko Allah kai mana muwafaka Allah ya ce fihinna khairatun hisan suna da ainihin halitta mafi kyau ai ma'ana wujuhan suna da wasu fiskoki hiya hasanatul wujuh shine kyawun fiskar su da suke cikin gidan aljannan nan mace ko namiji Allah yake fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba abi khairatun hasan an bi gairihinna da irin waɗannan mata masu kyawun halitta kuke ƙaryata ni'imar Allah ko kuma da wani wannan ne Allah sai har yanzu ya sake cewa ko حور مقصورات في الخيام Allahu akbar فبأي آلاء ربكما تكذبان yace hunna horon saboda haka su din nan suna da tsananin bakin ido ma'ana idan su baki ne ba su da jan ido sannan kuma idan manya ne ba kifi kifi bane ga bakin kwayar ido ga farin kewayen idan abin na wani malami yana bayani yace in ta dan kimta maka ido dan dadi sai ka so maka sai a ce mutuwa kai to ita ba ruwanta yanzu fa matar gidan aljanna fa Allah ya hore mata tana kallon ka wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mata tattali zaka shiga aljanna idan matarka ta duniya ta cutar da kai take sai ta ce mata ki yi hakuri ya kusan barin ki ya to zuwa gare mu da za ta ji wannan magana saboda shegen kishin su da wallahi da bata yi ba ko baka gani misali kana da mace daya tana tsinka maka iya shege tsafta shara wanka yawanci ba su damu ba amma da zarar za ka yi mai da zarar za ka yi kishiya a tafi gidan dillaliya kaza a je kaza a sayo kaza a je a sayo sabon butoci duk da Allah ba sa yi shegiyar nan ban san da me za ta zo ba kaza kaza ai ke ce shegiyar da kika kin abin kirki wa mijinki wai sai dan za a kawo wata kaga ba ta yi dan Allah ba kenan ta yi ne dan za a kawo wata fa ko kuma ta cewa waccan da za a kawo ta ce mata shegiya Allah ya sauwake Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa yace hurun ma'ana sawadul aini wa bayadha sannan kuma yace maqasuratu ai ma'ana masu turatun fil qiyam suna tattale suna boye a cikin kemomi yadda Allah ya ainihin ajiye su cikin gidan aljanna suna shakatawa kuma kun san gidan aljanna ba gajiya balle ka ce wannan tsawon zamanin to kafin aje ai sun gaji ko to a cikin aljanna babu wannan yadda ka gansu jiya yau ma haka za gansu ko har sun fi jiyan ba haka annabin rahama ya faɗa saboda haka Allah ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziba da wannan irin abu kuke ainihin ƙaryata ni'imar ubangijinku abi hadal abina afa bi hadal qiyam da irin wannan kema ma'ana tantuna an bi gairiha ko da wani wannan da Allah ya ambata daga cikin irin ni'imomi kuke ƙaryata kuna kallon babu Allah sai ya ce lam yadami suhun لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah mai girma da ɗaukaka ce lam yaɗa misu hunna, ai ma'ana lam yamsassu hunna in sun ƙabalahun, wallahi babu wani mutum da ya taɓa shafar ita matar gidan aljanna. Ya ani ƙabala a zuwa jihinna kafin su mazajen nasu su je, babu wani mutum da ya taɓa shafarta. Wala jannan kuma babu wani aljani da ya ainihin shafe ta, akasin matan nan duniya, kana da mace, kai da aljani kuke kwanciya da ita. Da zarar matarka kuna kwanciya da aljani tare, to duk abin da za ka yi ba za ka biya mata bukata ba saboda shi matsiyaci ya fi ka sanin ainihin me ya fi ka sanin hank- hanyar kyautatawa sannan in aka yi rashin dace kai ba irko ba ne ko azumu ko da yake da yawa na san wasu ba su san ainihin siffar irin waɗannan mazajen ba ba layin muke ba mu bar shi kawai amma da yawa idan aka yi rashin dace ka zama kai ba ɗayan waɗannan ba ne in ka zama lahamu ne kai a aiki ya ɓaci aljani ya zo kwanta da matarka ai kun rika faɗa da ita kenan shi kenan kana lahamu ainihin aljani wallahi kenan kun rika faɗa da matarka sai dai kawai in mai tsoron Allah ce kawai ta yadda kai ta abin da zaka ka tashi ka tafi abin ka kawai amma ba ta su ba dan ta san me kake ba to aljanna babu wannan iskancin masu wannan iskancin in ba su tuba suka mutu su ne za su tafi wuta ba zancen a shafe su su zama rairayi wallahi wuta za su tafi saboda sun yi zina da matan aure to su wayannan mutum ko aljan bai taba shafar su ba Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziba abi adami damsu abin nan damis hunna an bi gairihi saboda rashin shafatar su da aka ce ba wanda ya taba shafar su da wannan kuke karyatawa kuna kallon ba haka bane ko kuma da wani wannan ne Allah ya ce muttaqiina har yanzu متكئين على نفرة خضر وعبقري حسان na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان na'am تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Allahu akbar Allah ka bamu albarkar wannan sura Allah ka bamu albarkar wannan sura wannan jarraba da ake jarrabar mu na fitintunu daban-daban daban da ake kafa mana Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su walaula dafa'ullahi an-nasa ba'dhum ili ba ila ba'adin ne ko me Allah ya ce ba'du lahud ba dan Allah tabaraka wa ta'ala yana sa turewa wani sashi da wani sashi ba da wata musiba wani ya nufin zai je ya afkawa wani ku duba yadda in muka koma cikin suratul hajj Allah ya ce lahuddimatis sawami'u wa wa wa Allah ya kawo maganganu irin inda za a je wayannan makiya Allah su rushe amma yanzu ku duba ƙasa ɗaya ta tada hankalin duniya ko wallahi ƙasa ɗaya ta tada hankalin duniya kuma wallahi wallahi wannan abin da yake faruwa kamar abin da ya faru ne lokacin annabi akan yakin rumawa da ainihin me da ainihin wannan eh wa suke wanda aka yabin nan kun ga rumawa ba musulunci suke ba amma saboda suna da littafi muminai a madina suke ƙaunarsu ko suke son in an yi fada su samu cin nasara akan wayancan abokan gaba kafirai wayanda su ba su da littafi to Allah tabaraka wata'ala sai kaga ya sanya maka kauna mutum ka san ba mai addini ne na kirki ba amma saboda wata musiba da yake tunkuɗewa wanda kai abin ka yafi karfin ka ka rasa ya zaka yi sai Allah ya nuna maka yace ina da wani bawa mai kaza zai iya yin kaza sai kuma a nuna maka ka gani yanzu da Allah wanda ƙasa wa'ina ne hankalin ƙasashe yanzu bai tashi ba muna roƙon Allah in dai ba masu shirya ba ne muna tawassuli da wannan sura Allah ka ƙarasa rusa su dama sun kusan rushewa Allah ka ƙarasa rusa su ya Allah Allah ka tauye arzikinsu ka ba su karar arzikin da ba zai gyaru ba sai sun yi imani Allah tabaraka wa ta'ala yace suna kashin gide akan karagu eh ala rafa rabbinan rafa rafin qadrin Allah tabaaraka wa ta'ala yace suna kashin gide akan shimfidu wasu qarra awil wasa abinan wasa'idi ko kuma suna kan fulalluka akan shimfida sun dogara sun ainihin me sun kashin gida kashin gida irin na mai jin dadi wa abaqariyin hisani sannan ga ainihin me abqariya ai ma'ana da abin nan dana dana fusun ai asali ha min abqari ne mawdu'un ne wato suna wani guri ne na ainihin abin yabo wannan guri din wasu maluma suka ce mawdu'un ne kasirul jinni gurin yana da yawan aljanu suka ce wa qariyatun dinnan bina'un fi me fi gayatul hasni suka ce a'a wannan qariyatun din da aka faɗa akai kuma tashbishin sa da wancan makani saboda tsananin kyansu ne Allah ya irin wannan saboda ma'ana suna da matukar kyawu sai aka cewa abaqariyin hisan sai aka tashbishin sa da wancan wallahu ta'ala alam wannan maganganu ne na malamai fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziba da wannan irin abu ne kuke ƙaryata ni'imomin ubangijinku abi shay'in min hadhihi takazziban da irin wannan kuke ƙaryatawa an bi gairiha Allah ya ce tabarak suma rabbika zul jalali wal ikram sarki ya tabbata ga ubangijinka ma'abocin albarka ya Muhammadu ma'abocin girma da baye-baye wanda yake girma ainihin bayin sa mu'minai ai ma'ana khibir ya un wal ikram abinan wal ikram ai ma'ana al in'amu lil mu'minina mallan yace wannan sura ta cika da abin da ta fara Allah kai mana muwafaka Allah ka ba mu albarkarta to tunda muna da sauran lokaci zamu shiga cikin suratul waqi'a ita wannan suratul waqi'a ita ma makiya ne tana da ayoyi masu qira'ar washir sun sani tana da ayoyi 99 ne ma'ana 90 wa 90 abin nan wa 90 amma bangaren sauran qira'o'i aka ce sittun aw sab'un aw 90 wa 70 wato ya danganta ga irin qira'ar da bawa yake kanta dan dole za a samu wani yadda ya tsaya nan shi kuma wani ba haka zai tsaya ba saboda bambancin qira'a wa mawdu'uha ar-ra'isi babban abin da wannan sura take karantarwa shine alba'asu tashin alkiyama wa taqsimun nas da yadda Allah ya raba mutane limaratibihim ga matsayansu yawmal qiyamati ranar alkiyama malam yace wa qira'atuha kullu lailatin karanta ita wannan sura kowanne dare yace tanfil abinan tanfil faqatu yana korewa mutun talauci na masifa wato talaucin da zaka rasa zaka rasa ya zaka yi ai shine masifa ba wai asalin talauci ne masi a'a talaucin da zaka rasa ya zaka yi cikin kama ka gagara samun abin da zaka sa masa to ka san ma'anar suratul waqi'a ka karanta ta a gidanka ka gani yadda Allah zai sa ma albarka Allah kai mana muwafaka ya tabbata cikin hadisi manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi ne na Abdullahi dan Mas'ud wato shehin malami gangaren kenan ko yace naji manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam ce man qara'a suratul waqi'a kullu lailatin wanda duk zai karanta suratul waqi'a a kowanne dare yace lam tusibu abina lam, lam tusibu faqatun abadan yace wallahi talauci ba zai shafe shi ba har abada duk yadda wata matsala ta kullu to Allah zai sa maka mafita kun san mu abin da muka dauka wai mutun ya tara arziki shine wai ainihin me shine wadata ko to mutun nawa ne suke da wadatar mutun nawa ne sun tara sun tara sun tara amma yau yana America Ingila Germany ina da sauransu ko ba zai iya huta ba kudin da ya tara a gida bai isa ya cinye su ba ba ƴaƴansa ba jikoki da taba kunna ba sai su cinye ba amma ya kasa hutawa me yasa yana tunanin wai ga su lalace in baya neman za su kare idan fa ya daina neman ‘ya'yansa ma haka za su mutu su bar dukiya. Amma abin mamaki ba zai iya ba, dole sai ya fita. To ba irin wannan ake magana ba, wannan masifa ce ba dukiya ba ce. Ya ce, Ibita da atis Sura, Sura ta fara bil hadisi da yin magana, an ɗaɗɗara bil ardi yadda ƙasa za ta takwara. Wata fattatul jibal, hina qiyamu sa'a yadda za a ainihin me za a shibance a karkade duwatsu su zama suna tafiya a sama tamurru marar sahab sannan summa sunna abin nan summa sunnifatin nasu inda alhisabi aqsamu abin nan aqsaman salasatu sannan aka siffanta mutane a lokacin hisabi aka kasa su kashi uku ashabul yamini wa ashabul shimal wa sabiqina kenan bangaren mutanen kirki sun kasu kashi biyu ko akwai asabiquna alawwaluna akwai kuma almu'minuna kawai ko kuma ashabul yamin amma kun ga su wayannan ashabu shimal su kadai ne saboda abin su yasu Allah ka cire mu cikin su ya Allah in kwa daman ka kaddara ba ma ciki to Allah ka sake tabbatar mana da zuciyar mu akan imani da kai da yadda da hukuncin ka ya Allah sannan malam ya ce wa akabar har yanzu ita wannan sura za ta ba da labari an hali kulli fariƙin daga halin da kowanne ɓangare zai samu kansa ciki wa ma a addahullahu lahum min aljaza'i al'adil yawmal qiyamati da abin da Allah ya yi musu tattali na sakamako sakamakon na adalci ranar alkiyama summa aqamatud dalail sannan sura za ta tsayar da wasu dalilai ala wujudillahi da suke nuna Allah fa samamme ne wa wahadaniyatihi ta'ala sannan Allah fa shi kadai ne wa kamali qudratihi sannan Allah ya fi kowa iko fi kalqihi al-insaniya ma'ana cikin halitta ta mutum wa ikrajil abinan nabati da yadda Allah ya fitar da tsirrai wa inzalil ma'i da yadda Allah yake saukar da ruwa yanzu da Allah halin da muke ciki ai sau da yawa kaka'a za ta zo mutane ba sa son a dauke ruwa ko saboda karancin wato ma'ana wani amfanin da in babu ruwan ba za a same shi yadda ake so ba da Allah da muna da iko ba za mu zunguro shi ba yazo dan wannan amfanin ya karasa to amma kun ga lokacin da Allah ya so ya sauke ruwan sai ya sauke wanda i gaggawa ya fito tunda ya san ikon ba a hannunsa yake ba Allah ya kai masa nasa yadda yake so wanda kuma ya jinkiri to shi kuma ya samu kansa cikin waccan nadama ta kaka'a to haka lahira take Allah ya ce a yi kaza, to yi ƙoƙari fito ka yi tun da ƙarfinka, ka mori samartakarka kafin tsofa ya shiga. Ka mori lafiyarka kafin rashin lafiya ya zo. In rashin lafiya zo ba za ka iya ko, ba zan iya ba, ba za ku iya komai ba. Allah ka sa mun dace. Allah tabaraka wa ta'ala a wannan sura zai sake karantar da mu. Sannan ai wa ma auda'ahu Allahu min al-quwwati fin nari da irin abin da Allah ya ajiye na ƙarfin ikonsa a wuta. ثم نوهت بذكر القرآن العظيم sannan sura za ta karkata ta magana kan ainihin alqur'ani mai girma wa annahu tanzilu rabbil alamin cewa shi saukake ne daga Allah wato kamar yadda yazo cikin suratul shu'ara kenan wama yalqahu il abinna wama yalqahu al-insan inda al-ihti abinna inda al-ihtidari min shada'idin wa ahwali da abinda mutun zai hadu da shi lokacin da ya halatto tsayuwar kiyama na tsanani da wahalhalu sannan wa katamati sura a ƙarshe surar za ta cika bi zikirin dawa'if as-salasa da ambatan kashin mutane guda uku wa hum ahlu sa'ada wa ahlu shaqawa wa sabiquna ya'ani fil khairati min ahli an-na'im kenan wa bayyanat aqibatu kullum minhum kuma za ta yi bayani kan karshen ko sakamakon karshen dukkan kowanne daga cikin su Allah kai mana muwafaka sai Allah yake cewa بسم الله الرحمن الرحيم na'am إذا وقعت الواقعة mm.
ليس لوقعتها كاذبة Allahu akbar خافضة رافعة mm.
إذا رجت الأرض رجا na'am وبست الجبال بسا na'am فكانت هباء منبثا na'am وكنتم أزواجا ثلاثة wa ashabu فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة Allahu akbar وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة Allahu akbar والسابقون السابقون na'am أولئك المقربون Allah kai في mana muwafaka جنات النعيم Mm. Allah tabaraka wa ta'ala kun ga a cikin wannan sura kai da ji ta fara da abin tsoro menene abin tsoro Allah ya ce idza waqa'atil waqi'a ma'ana qamatil qiyamatu idan qiyama ta tsaya yanzu ana baka labari ana bani labari in ba mu da imani wallahi zamu ga abin kamar wata rufa rufa ce amma abin mamaki lokacin da zaka ganta zan ganta za ku ganta kowa sai hankalinsa ya tashi saboda ganin abu na zahiri saboda me rana ce ta bakin ciki da farin ciki dan wuta zai bakin cikin da bai taba yin irinsa ba dan aljanna zai farin cikin da bai taba yin irinsa ba saboda babu mutuwa a lokacin kamar yadda hadisi yazo dogon hadisi ne yazo cikin littafin Imam al-Bukhari ma'ana yazo cikin Sahihul Bukhari idan kiyamar ta tsayu aka zo aka yi hisabi dan wuta ya tafi wuta dan aljanna ya tafi aljanna sai a zo a tsaya da mutuwa sai a ce wannan kun san da yake ai mutuwa ce sai a yanka ta sai a ce to yanzu yan aljanna ku zauna ku ji dadi ba ku ta har abada yan wuta ku zauna a cikin wuta ku sha azaba ba sauki har abada aka ce dan wuta bakin cikin da zai ji bakin cikin da zai ji bai taba haduwa da shi ba a irin wannan rana saboda yanzu ya san duk wahalar da zai sha ba mu mutuwa dan aljanna kuma zai samu kansa cikin farin ciki Allah ka sa muna cikin yan aljanna to idan mai auku wannan ta auku Allah ya ce laysa li waqa'ati hakaziba ba wadda ya isa ba ran da za ta ƙaryata bi an tanfiya ha ta kore wannan faruwar abin kama na fatfi abin nan kama na fatha fi duniya kamar yadda ta kore ta a duniya wallahi ba za- ba- baka isa kore ta ba ban isa kore ta ba me yasa khafidatur rafi'a Allah ya ce ita tana bayyana kaskantar da wasu mutane bi dukulihimun nara yadda za ta shiga me dalilin aikansu za ta shigar da su wuta wali rafa'il akharina za kuma ta ɗaukaka wasu bi dukulihimul janna yadda za su shiga aljanna za su samu kima da daraja wannan nan duniya kana kallon su ba komai bane yasa manzon rahama yace yace da yawa za ka ga mutum a sha'asa a gabara madafu'un anil babi za ga mutum ba komai ba ne ɗan rigarsa ta ɗanyi su kwizin ga ɗan datti datti kansa duk ƙora ya zo gun wani taruwa ce kai in masu tsaron gani kai aka yi rashin dace rashin imaninsa ta a shirga masa bulala manzan rahama kuma ya ce lau aka sama alallahi la'abarrahu wallahi da zai rantse da Allah ya ce to Allah wannan taron a kashe shi ba za a yi shi ba wallahi ba za a yi ba kuma shine manzon rahama ya gaya mana a cikin hadisi ɗin yake cewa irin waɗannan ne da za su ce Allah wallahi sai ka haɗe tsakanin sama da ƙasa wallahi Allah zai haɗe musu shi yasa yace la aqas abin nan law aqasama ala Allah la abarrahu duk sai aka gama aka gina sigar da harufa na rantsuwa yake kafidatur rafi'a shi yasa wa man kafar mawazinuhu fa ulaika me fa ulaika allazina kabina kasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimuna wani gurin aka ce wa man kafar mawazinu fa ulaika allazina kasiru anfusahum fi jahannama khaliduna talfahu wujuhahum har zuwa karshe cikin suratul mu'minina lokaci ba zai bar mu kawo ayoyin da yawa ba Allah tabaraka wa ta'ala yace lokacin da ita wannan mai kaskantarwa za ta kaskantar ta kuma ɗaukaka wadda za ta ɗaukaka ta yace idza rujjatil ardu rajja lokacin da za a girgiza ƙasa girgizawa wato ta fitar da dukkan abin da yake cikin ta wa bussatil jibalu basa sannan kuma za ta sheke duwatsu shekewa a wannan yini dutse zai zama kamar kada fakanar haba'an wallahi duwatsun za su zama kamar haba'an masura wata ƙura ce a barwar watsawa a wannan lokaci na kiyama Allah ya ce wa kuntum ya'ani fil qiyamati azwajan za ku zama ma'ana asnafan salasatan za ku zama kashi uku Allah ya ce fa ashabul maimanati akwai bangaren yan dama wanda za a ba su kayan su ta hannun dama kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya tabbatar mana ko akwai yan dama ai ma'ana ta'azimul abinan wannan da yace fa abinan fa ashabul maimanati dinnan allazina yu'tauna ma'ana yu'tuna abinan kutubahum wanda za a ba su littattafan su bi aimani Allah sai yace ma ashabul maimanati maluma wannan suka ce wannan ma din at-ta'zimiyya ce ya mamakin girman matsayi da daukaka da Allah yayi wa wayannan ma'ana ta'zimun li sha'anihim bi dukulihim aljanna yadda za su shiga aljanna sai ya ce wa ashabul mash'amati sannan kuma ga mu abota abin nan hagu za a ba su komai ta baya daman hannun yana daure ta baya kuma ta bayan za a ba su kowa za a ba shi nasa bi an yi uta kullum minhum kitabahu bi shimalihi Allah ya ce ma ashabul mash'ama ya mamaki wannan kuma sai aka ce ma din at-tahqiriyya ce ya mamakin irin wannan ainihin kaskanci mutum a bashi kayan sakamakonsa a hannun hagun sannan a shigar da shi cikin wuta irin azabar da ita bai taba ganin irin ta ba Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna mana irin hanyoyi da za mu bi a matsayinmu na bayansa mu bi umarninsa mu kuɓuta mu samu rahama amma taurin kanmu ya yi yawa wani lokaci annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yake ce wa sahabbai cikin wani hadisi na imamu muslim da bukari hadisi ne na ummuna aisha take cewa manzon rahama yana cewa man husiba yawmal qiyamati uzziba duk wanda za a yi masa binciken kwakwaf ranar alkiyama to sunansa ya shiga wuta kawai in dai za a yi binciken kwakwaf in za a yi binciken kwakwaf a kowanne bawa to ba mai shiga aljannar Allah inna lillahi wa ba na kawo mana siffar mumini ta shari'arsa da Allah ba ko in ce kace nace ɗinsu da Allah da yake kallon aikinsa ne kai shi aljanna da aka zo daga gashin ido ba a yi zancen gida ba fa ba a zo zancen cikin kwayar ido ba daga gashin ido da abin da aka kafa gashin idon wayannan ni'imomin da Allah ya ajiye maka duk sai aka sai aikin nasa da su shi yasa manzon rahama yake to man husiba yawmal qiyamati uzziba duk wanda za a tsaya ai masa binkicen kokon ba hisabi na abin a'a binkicen kokon shi manzon Allah yake magana anan fa qultu inji ummu na Aisha tace sai nace alaysa qad qala Allah fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ba Allah ya ce da sannu za a yi musu hisabi hisabi mai sauki ba sai ya ce laysa zalikal hisabu ba irin wannan hisabin ake magana ba inna ma zaki al-ard yace abin sani wannan bujirtar da bawa za a yi ma'anarsa shine mannuqishal hisabu wanda aka tsananta bincike a kansa sai an kwakulo komai yawmal qiyamati to uzziba za a yi masa azaba shine sai Allah yake cewa wasabiquna sabiquna wasabiquna sabiquna ko ma'ana wanda da wanda suka rigen gyato zuwa ga ayyuka na alkhairi himala yace wa humul anbiya wasabiquna ila al-imani da wanda suka gaggawa suka rigen gyato zuwa ga imani da su ainihin me da su ainihin manzanni din min kulli ummatin daga kowace al'umma as-sabiquna kenan wannan yace ta akidin ne li ta'zimi sha'anihim an samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sabiquna allazina idza u'udul haqqa idza u'udul haqqa qabiluhu wa idza su'iluhu bazaluhu su asabiquna al-awwaluna idan aka ainihin me idan aka ba su ko kuma abinan eh, idan aka abinan idza wudul abinan haqa in aka ba su gaskiya ma'ana daga bakin kowaye karba suke in kuma an tambaye su ko da za ta jawo musu halaka za su bayar kuma wa hakamu lin-nasi ka huku abinan ka hukumihim li anfusihim sune yawa mutane hukunci kamar yadda za su yi wa kansu wayannan sune as-sabiqun al-awwalun saboda haka ka duba kaga kana cikin su in an baka wani abu na hukunci ba ba duba wanda i fada maka zakai ba magana zaka duba karba kai aiki ko kuma kawai shi zaka duba kace har kai ne zaka ga mun kaza ai haka dabi'ar mu take ko yadda shedan ya adantawa mutane kai ba abin da aka fada kake dubawa ba a'a kai mai faɗan kake dubawa to mai irin wannan ba shi da rabo a lahira sannan Allah tabaraka wa ta'ala sai ce ula'ikal muqarrabuna wayannan fa sune makusanta sune ahlul mala'ina Allah fi jannatin na'im ko a cikin aljanna ma'abociyar ni'ima ai nan ka tsaya ko yawa to zai mu bar shi ana don wayannan bayanan sai mu bar su zuwa gobe in Allah ya sa muna rai sai mu dora saboda yanayin lokaci za mu tsaya ana abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana akwai bayani ko shi kenan abinda ya zama na kuskure Allah ka yafe mana wanda muka faɗe shi dade Allah ka ba mu ladansa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana cikin wannan ainihin wata mai albarka na'am
أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullah أنا قاعد تناصر وأبن ديشا في تيمقونا أسوس مرايو أخذ أكاون نمبر كما رأك 74 12 79 wato uku sifili bakwai biyu ah, bakwai biyu af- afwan uku sifili bakwai hudu ɗaya biyu bakwai biyu bakwai tara S bank Yakubu Abdullahi Jibrin Allah ya saka da alkai amin sai malama ne yake cewa Assalamu alaikum wa alaikum assalam ina neman addu'ar malam da sauran jama'a a taimaka man da addu'a na'am ina fama da matsalan aljanu na'am a jikina na tsawon shekaru goma sha biyar inna lillahi wa inna har ta kai suna siffantuwa su zama zakara To.
ko kurciya suna kuka a kaina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah iyaye masa Allah iyaye masa Allah kai kake da iko ba mu da iko Allah kai kake kallon abin da kake gani wanda bamu isa ganin sa ba ya Allah la haula lana wala quwwata illa bika ya rabbi Allahumma ansurhu alaihim Allahumma ansurhu alaihim Allah ka taimake shi akan su ya Allah Allah ka taimake shi akan su ya Allah Allah ka raba shi da wannan musiba ya Allah kuma da ɗan shawari kaɗan da yi ƙoƙari in har zai iya in har zai iya ya yi ƙoƙari ya rika karanta fatiha a ruwa da safe da yamma yana sha ƙafa bakwai magabata suna yin ƙafa uku ko bakwai amma mu yanzu imaninmu ya yi ƙaranci mu ɗauki bakwai ɗin ya fi bukata dai ka ɗauki mara akwai daga cikin wasu magabata idan irin wannan masifar ta yi tsanani kamar yadda wannan yake faɗin shekarun in sun tashi sukan karanta ayatul kursiyu kafa 49 fatiha kafa 49 bakwai sau bakwai kenan ina jin haka ne lissafin ko bakwai sau bakwai ai shine 49 ko to sukan yi wannan in Allah ya da aljani in ba na alƙalamin mutuwa Allah ya kafa shi akan ka ba to da izinin Allah a rika yin wannan ana yi kar a gajiya a samu kamar tsawon sati biyu ba fashi ana karantawa da izinin Allah za a samu sauki Allah iyaye masa wanda abin bai shafe su ba Allah kuma ya kare su muna roƙon Allah tabaraka wata'ala shugabanninmu daga cikin wannan gari zuwa jiha zuwa ƙasa Allah ka shiryar mana da su Allah muna roƙonka ya Allah wannan musiba da take faruwa Allah ka magance mana ita Allah ba mu da ƙarfi sai ikonka ba mu da dabara sai taka ya Allah Allah muna roƙonka ka ji tausayin mu ka gafarta mana zunubanmu ka karɓi ayyukanmu na alkhairi cikin wannan wata ya Allah ka yafe mana kurakuranmu ka in kiyama ta tsayu ya Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin waɗanda ka yafewa za su tafi aljanna firdausi Allah muna roƙonka ya Allah wanda duke da bukata ta alkhairi Allah ka biya masa Allah ka biya masa ya Allah marasa lafiyar mu ya Allah muna roƙonka ya Allah ka ji tausayin su Allah ka ainihin yaye musu ka kuma dora musu ladan jarraba da kai musu akan mizanin su na lada ya Allah Allah muna roƙonka ka ji tausayin su ka dora musu kan mizanin su na lada Allah ka yaye mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa raham Muhammadan wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin